بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na lahadi biyar ga watan ramadan shekara ta 1434 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 14 ga watan bakwai a shekara ta 2013 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga littafin tafsirin sa'idi za mu tashi yau aya ta 219 yas'alunaka 'anil khamri wal maisir amma kafin jin ayoyin akwai tambayoyi guda biyu kenan da wancan tana da alaka da wani darasi da ya gabata can a baya kwana uku ko hudu wani yana cewa assalamu alaikum warahmatullah dangane da wannan ayar da aka yi tafsirinta jiya da ta fi jiya dinnan ba ta jiyan ba ce ishe shin tana nuna cewar an yafe waɗannan da suka kai hari ga ayarin ƙurashawa wannan ya nuna an yafe musulmancin daga shi abinda suka yi din allah maɗaukaki ya nuna ba, ba komai domin da wani abu ne da zargi ne zai sauka sai zama yadda suka yi din ne aka nuna manzan allah sallallahu a yi kada ya ɗauke shi da wani abu ba komai don haka ba su da wani laifi wannan kuma yana cewa assalamu alaikum malam ga wasu ayoyi da hadisai ina son malam ya warware min su domin a al'amarin ya rikirkitar da ni yace kafin malam dole ne na baiwa ko to da rubutun nasa dai sai haƙuri dole ne na bayyana maka cewa ko in ce kafin nan malam ya ce dole ne na bayyana maka cewa ina to ina son ka don allah sannan ya ce allah maɗaukakin sarki yana cewa ألا تزير ألا تزير وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى تسيتي توغا وسو حديثي da na gani a cikin tafsirin Ibn Kathir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata waladu zina wa qala fi hadithin akhar waladu zina شر ثلاثة أو شر الثلاثة شر الثلاثة آه إذا عمل بعمل أبويه تسيتي أكرشي ina son malam don allah ka yi mini addu'a akan allah ya bani ilimi mai amfani duniya da lahira kuma ya hudo min da hanyoyin samun sa'a da sauran 'yan uwa baki daya ina fata allah su wanta allah ya kara maka lafiya da tsoron allah ƙarshe mu gama da duniya lafiya ya kuma a kuma kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amin shi daga idris abdullahi bamaina to na farko as'alullah tabaraka wa ta'ala alladhi tuhibbuni min ajlihi an yuhibbaka aidan na biyu wannan tambaya cewa ga allah maɗaukaki a cikin alkur'ani ya ce mana allah ta zira wa ziratun wizira ukhra wata rai ba ta ɗaukar nauyin wata rai ko wani rai baya ɗaukar laifin wani rai kuma sannan ga wannan hadisai da ya kawo guda biyu a farko dai yana da kyau ka sani asali waɗannan hadisai ba ingantattu ba ne da sun inganta dama da shi ne za a tsaya a tattauna yawwa ba su inganta ba ko ɗaya daga cikinsu babu wanda ya inganta cewa la kulul jannata waladu zina da kuma cewa waladu zina sharru thalathati a shine mafi sharri daga cikin mutum uku kun san mutum uku da ake wa ake nufi ana nufin zina ai in aka haihu har aka yi ciki ai an samu aka ciki kai aka haihu mutum nawa aka samu mutum uku to wai hadisin yana cewa shi dan ya fi ma har uban da uwar shari da suka yi zinar haka wannan ba zai zo daga bakin annabci ba yawwa ko da yake a riwayar da shi ya kawo anan ya kara da idan amila bi amali abawaihi in yi aiki da irin aikin iyayensa to in yi aiki da irin irin aikin iyayensa shikenan ya zama zani ba walad zina ba ko walad zina a matsayin nasabarsa ne amma shi ma in ya zo ya aikata zina yanzu sunansa mazinaci yau ba kuma kasancewarsa dan zina ne yasa yi zina ba yau yana da kyau a fahimci wannan to wannan matsalar na farko dai hadithin malik ya ambaci hadithin amuwatta kuma yi inkarinsa ya ce ba hadithi ba ne mai kyau don an tambaye shi akan shin ya halatta mutum ya yi itki ma'ana ya yantar da ɗan zina tunda galibi ka ji a da ana maganar zina bayi ne ma kawai suke shi sa har hindu wata rana take tambaya yanzu hurrun ta zini ya wadda ba baiwa ba ta yi zina saboda al'adar balarabi shi abin da ya sani an ce zina to bayi ne suke amma ya'ya masu son nasabarsu da asalinsu su kame shi mutum baya sa kansa cikin in wani mummunan hali yau to shi yasa aka tambayi al'imam malik akan wannan sai yake cewa ya halatta mutum ya yantar da dan zina wadda baiwarsa ta yi zina aka haife shi inda baiwa dukiya ce in ta yi zina aka haife shi shin ya cancanta ya halatta in an ce itqu raqabatin mu'mina ya shiga ciki saboda shi dan zina ne imam maliki ce ba abin da ya hana yau domin yayin inkarin wannan hadisi kamar yadda ibnu abdul bar ya faɗa a cikin littafin al-istidkar kuma shi kansa abu huraira da aka ce shine mai riwayar hadisin an tambaye shi yake cewa lam aqul hadha fi man yuhassinu amatahu ni ban faɗi wannan dangane da wanda ya kange baiwarsa ba amma abin da na faɗa dangane da wannan shine duk wanda ya umarci baiwarsa ta je ta zina to shine wannan hadithin zai hau kansa wani an riwayar duka ibn abdulbar ya kawo a cikin littafin al-istidkar sannan ibn abbas yi kansa yana cewa laukana sharraf thalathati inda a ce dan zina shine mafi sharri a cikin mutum ukun gaba daya ma'ana ya fi uwar da uban inda ya fi su sharri ya ce to da ba a ce uwar ta jira har sai ta haife shi sannan a jefe ta ba ko da sai a hada gaba daya kawai tana da cikin matin kafin a haife shi sai a jefe su baki daya amma kaga a shar'ance in aka yi ciki dan zina jira ake sai ta haihu sai a ce a kyale dan ita kuma sai a jefe ta kaga wannan abin nan kwakwalwa irin ta su ibn abbas kenan masu hango cewa wannan abun ta wannan gefen ma ba annabi ne ya faɗi wannan hadithin ba sallallahu alaihi wasallam yazid ibn harun ya rawato daga sufyan daga hisham daga urwa daga babansa shi kuma daga aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa waladu an tambaye ta kai akan waladu zina take cewa ma alaihi dhanbu abawaihi inji aisha ba shi da zunubin iyayensa da haka iyayensa laifinsu daban shi kasancewar an haife shi ta wannan hanya kuma ba shi da wani abu ba shi ne mai zunubin zinar ba shi ne har ta kawo wannan aya da kai ma mai tambaya ka kawo ta ce wala ta ziru wa ziratun wuzura ukhra da haka ashe kenan hadithin bai tsaya inda har zai tunkari ayar ba ballantana mai tunanin yadda za a fassara shi ina fata mun fahimta inda maganganun da malamai suka yi a wani wuri shine sabanin da suka yi ya halatta dan zina ya zama limami ko bai halatta ba suka tattauna wannan al'imam malik yace makaruhi ne a sa dan zina ya zama limamin ratibi limamin masallaci kuma ya zama shine ratibi kullun yana yi mutane sallah amma in yi sallar aka bi shi ta yi ba wai don ta ɓaci ba ne amma a ce yau shine liman shine ya ce a makaruhi ne al'imamu shafi'i ya ce ai saboda limanci yana da alaka da sharaf da daraja a rika ana mutum yana gaba ana tunanin cewa ba shi da asali ba a san babansa ba maimakon a sa mumine a irin wannan yanayin gwanda a bari dukkan malamai da yawa dai abu hanifa da mutanensa ko ɗalibansa cewa suka yi a samu wani wanda ba shi ba a sa a matsayin limami ya fi kun ga duk zancen yana da alaka ne da nasaba da mutunci da daraja ba saboda yana da zunubi ba yawwa shi yasa ibn abdulbar da ya karkare maganar yake cewa laisa fil athari alwarida fi shart imamati ma yadullu ala mura'ati nasabi babu wani abu daga cikin duk hadisan da suka zo a maganar limancin sallah babu wani hadisi da ya zo akan alura da nasabar mutum waye babansa waye kakansa dan asali ne ko dan cikin gari ne a nan aka haife shi ko ko zuwa yayi duk wannan ba cikin sharaɗin limanci yau abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora maganar limanci akai shine fiqhu da qira'a da salahi abubuwa uku haka ibnu abdul bari faɗi yace abubuwa uku ne ya fahimci addini ya iya karatu yana da ilimi karatun alkur'ani ya iya shi sannan shi a ƙashin kansa mutumin kirki ne ba a san shi da wani abu da ya ɓata masa ɗabi'arsa da halayensa ba ta haka kar a ɗora wa ɗan zina abin da allah maɗaukaki bai ɗora masa ba allah maɗaukaki kyauta to ka karanta abin bismillah karanta wannan ne ku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana ce mana yas'alunaka anil khamri wal maisir mun karanta a baya dama yas'alunaka an anil shahril harami qitalin fihi ko to ga wannan kuma yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayar ka akan alhamr da kuma almaisir alhamru abinda ake nufi da ita ko da shi ko ita wannan kalma shine dukkan abinda yake sa maye wasu suna cewa suna ne na nau'i na musamman na giya wadda ake yin ta da tsimi wanda ake daga dabino ko kuma inabi wannan shine mashhurin abin da larabawa suke yin giya da shi da kamar irin yadda maguzawa suke burkutu gero ko dawa a bashi ya tsime sai a hammara shi in ji abin nan a larabce domin asalin takhmirin shine a bar abu ya nuna idan ka ɗauko ka yago mangoro ɗanye ba ana ajiye shi mai ake ce masa a nika shi ko har sai ya nuna ya yi idraki to ana sa tsimi shi ma a bar shi har sai ya nuna ya nuna ya wuce iyakarsa in ya canza ya yi wannan tagayyurin to shine sai ya zama giya in aka sha sai ya canza hankali mutum shi yasa malamai suke cewa a larabce khamru ka iya mai da ita daga masdari ko na kalmomi uku ko daga wannan khammara din an ce khammara daga gatta ne gatta wato ya lullube domin mai tana lullube hankali duk mutumin da ya sha giya tana lullube masa hankalinsa sai zama ba shi da hankali kamar yadda ake cewa yarinya budurwa ko mace ta sanya khimari mun san khimari mayafi da yarinya take sawa aka ko mata dai take lullube da shi lullubi sunansa khimar ana ce masa khimar saboda me li'annahu yasturuha domin yana suturce mace hakanan ana kiran khamru khamran ko a ce daga khamara khamara bi ma'ana khalata abin da ya cakuda hankali li'annaha tukhamiru al-aqla domin giya tana cakuda hankali ya zama cewa ya rikice wannan malamai suka ce ko daga ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni aka sami lafazin khamur a wasu kuma kamar da na faɗa da farko cewa a sa abu ya nuna har ya kai matsayinsa ya wuce yadda ake bukata har ya gurɓace daga taghirin shi yasa su kuma suka ce daga khamira ne shi khamira daga idan an bar abu ya canza ya jirkice kamar yadda dai ake yin wannan nau'o'i da na ambata mana na inabi da kuma wato abinan dabino almaisir kuma suka ce abinda ake nufi da maisir yawa kafin mu karasa maganar khamru don haka malamai suka tattauna shin tunda mun ji wannan asali wani nau'i ne na musamman na giya ake nufi a nan ko ku duk abin da ke sa maye kaulin jumhurin malamai shine duk abin da ke sa maye sunansa khamru ba wai iya giyar da ake yin ta ta tsumi ba ita ce khamru ba yau wata grape da ake cewa ta inabi ba iya ita ba ce wasu malaman suna faɗin cewa ita ce wannan sauran kiyasi aka yi wasu malaman suka ce a'a asalin ma komai wanda ke bugarwa ya shiga cikin ƙarƙashin giya ba sai an yi kiyasi ba kawai inda ya sunansa muskir to sunansa giya inda har yana sa maye don haka duk abin da ke sa maye to ka kira shi giya ba shi da matsala su abubuwan da ake zuƙa yanzu iri-iri su ganye ne ka kira shi ganye ka kira shi giya saboda an kalli me yake aikatawa yana canza kwakwalwa yana lullube hankali yana sa mutum ya yi taɓin hankali su sholusho su kwata da ake cewa ko kashin kadangare duk abubuwan da su kwaya heroin cocaine duk abin da zai canza yanayin mutum sawa'un wanda ake afawa a baki ko wanda ake sayawa ta sirinji kwaya dai drugs nan dukkan su haramun ne ko dan sunan su giya ko dan an yi kiyasin su akan giya saboda suna a samaye tunda suna samaye gaba ɗayan su haramun ne da fatan mun fahimci wannan wannan kuma kaulin shine mafi daidai cewa duk abin da ke samaye sunansa giya maisir abin da ake nufi da maisir shi kuma caca haka a dunkule a suna cewa shi ma daga ainihin kalmar yusur yusur shine sauki kasancewar dan caca a gabas ko a bagas yake so ya samu abu shi yasa ake sawa abin yusur domin ɗan kuɗi kaɗan da yake aljihunsa shi zai ɗauka ya sa sai wani ma ya sa sannan sai shi ya cinye gaba ɗaya kaga ya samu kuɗi a sauƙi shi yasa ake kiranta maisir daga kalmar yusur yau wasu kuma suna kiranta daga yasar shine wadata wasu kuma suna cewa asali daga abin nan da ake yi na kibau da suke na al'ada da maisir suna cewa ana nufin raƙumi tsoho aljazur idan aka yanka raƙumi suna yin wata dabara sai a yanka raƙumi kashi goma a kakkasa naman gida goma idan aka kakkasa naman gida goma ko kuma gida ashirin da takwas gida ashirin da takwas sai a zuzzuba a samu abin nan kibiyoyi wanda muke ce kibau ko shine jam'in sosai da hausa to sai a rubutu a jikinsu akwai sunaye kowace kibiya da sunanta guda bakwai ci ne guda uku faduwa ce mana duk wanda ya dau ɗaya daga cikin ukun nan na ƙarshe to bai ci ba haka zai tashi ba za a bashi kaso ɗaya daga cikin naman nan ba amma su waɗannan bakwai ɗin haka za a kakkasa na farko in aka zaro sunan mutum zan gaya mana da suke yi mai abin nan guda ɗaya to za a bashi kaso ɗaya mai biyu a bashi kaso biyu mai uku a bashi kaso uku shi yasa suka yi shi 28 zai tashi a mutum bakwai shi na bakwai shine zai sami kaso bakwai shi yasa suke ce masa shine sahibul qadahil mu'alla larabci kana ji ana cewa wane shine mai babban rabo a cikin caca ko makamancin wannan to yadda ake sai a sami wani buhu sai a sa wannan kibiyoyi ko kibau guda goma kowanne an yi rubutu sai mutanen nan guda goma su kuma dama mutum goma ake sawa kowa sai ya zo ya faɗi sunansa sunanka wani sai a sawa wani mutum wai amintacce mutumin kirki wai baya cuta sai ya gaure kibiyoyin a cikin buhu sai ya ce da sunan wani sai ya sa hannunsa ya gaura ya gaura sai ya zaro guda ɗaya in ya zaro sai a duba a karanta to wannan wanda aka ciro da sunansa sai kuma a duba sunan mai aka rubuta nau'in sunan daga cikin kibiyoyin kowanne dama da sunanta yana da suna da daɗe na larabci ban rike su ba sun faɗa sun kawo to idan wannan ka ɗauka kana da kaso ɗaya to sai a ce kaso ɗaya na naman sai a baka idan kuma ka ɗauki ɗaya daga cikin na ukun nan na ƙarshe wanda ba komai kenan ko yawwa to shi kuma sai a ce ba za ka samu rago ba kuma kai za ka biya kuɗin raƙuma sai waɗancan sai su tashi da shi wannan nama wannan shi kuma bai samu komai ba to wannan shi suke cewa maisir haka a tsohuwar al'adar balarabe haka suke yi to allah maɗauki yake faɗi nan ana tambaya akan wato alhamr da kuma almaisir menene hukuncinsu ina ji yanzu duk mun fahimci wancan da wannan yawwa to kul sai allah subhanahu ta'ala ya ce ka ce musu fihi ma ithmun kabirun a cikinsu waɗannan abubuwa guda biyu da giya da kuma wannan cacar akwai ismun kabirun zunubi babba ko laifi babba ko cancantar ukuba mai girma duka malamai sun faɗi waɗannan kalmomin yawwa wa manafi'u linnasi da kuma wani amfani ga mutane ma'ana mutane suna amfanuwa sannan kuma mutane suna cutuwa akwai cuta akwai kuma amfani a wata riwayar da hamza da kisa'i ko ba riwaya ba kira'a nake so in ce hamza da kisa'i sun karanta ismun kathirun ba ismun kabirun ba yau mun san da alkur'ani lokacin da aka saukar da shi asali babu digo ko ba digo haka yake asali babu digo daga baya a zamanin suleiman ibn abdulmalik ya umarci hajjaj ya samo wasu malamai suka zo su suka yi wannan digo-digo akan a harufan alkur'ani har aka gane harafin ba'un yana da digo daya a ƙasa harafin ta'un yana da digo biyu a sama harafin sa'un yana da digo uku a sama jimun digo a ƙasa ha'un digo a sama ha'un ba komai haka duk daga baya aka yi wannan amma su larabawa wanda suka san larabci ana sa musu qur'anin nan a gaba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su duk sahabbai sun iya karanta shi ba tare da wannan kuskuren ba kun ga wannan wani abu ne wanda idan mutum ba balarabe bane ba zai fahimci abun ba yau to don haka ba mamakin an samu wannan bambancin kira'a hamza da kisa'i suka karanta fihi ma ithmun kathiru wa manafi'u linnasi amma sauran malaman masu karatun alqur'ani makaranta masu riwayoyin alqur'ani sun karanta fihi ma ithmun kabirun dugon ba'un ɗaya a ƙasa da kuma ya'un in an matsa gaba kaɗan shi kuma wancan kathirun kaga digon sa'un digo uku a sama sannan ya'un kuma tana nan har yanzu bayan sa'u da fatan mun fahimta wannan gwargwadon da suka abin har suka tattauna shin akwai bambanci a wajen ma'anar ko ba bambanci da bambanci suka ce idan an ɗauki kira'ar kabirun to ana kallon abin ne ta ɓangaren kaifiya in kuma aka kalli abin aka kasu abin nan kira'ar kathirun ita kuma tana magana ne ta bangaren kimiyya kimiyya ma'ana adadi yawa akwai zunubi da yawa shine kathiru in kuma aka karanta zunubi da girma shi kuma nan ana kallon girman laifin da mutum ya tara ne idan ya sha giya haka nan idan ya caca kaga yanzu har ma wani malami yake cewa idan muka lura yadda giya take in an zo fassarar ismun kathirun din za a ga cewa ana zancen adadin sau da yawan da mutum ya sha duk yawan da ka sha duk yawan zunubin da kake sake samu domin musamman giya da cacan suna da wata ɗabi'a da ake cewa addiction kun san addiction sabo ya kama jikinka idan har mutum ya saba da shan giya to zai wahala ya iya dainawa kaga ku kullum kuma ya sha to zai samu zunubi don haka ismun kathirun zai ta zuwa ya ta zuwa ya ta zuwa hakanan wanda ya saba caca kullum tunaninsa zai ci nasara saboda jiya ya ci don haka zai koma gobe zai koma jibi in ka zo kai masa wa'azin ya daina kila fa zai je faɗi sai na zaune haka kawai sai tuno la'alla fa shine zai ci bari ya je kawai ya sa kuɗin sa don haka sai ya je ya sake sa kuɗin sai a sake yi wata ran ya faɗi wata ran kuma ya ci saboda ita ma tana da nata kama zuciyar da ake kira addiction din ina jin kun fahimci abu yawa da haka kowanne zai ɗauki nasa fassarar in kabirun in ma kathiru da yace wa manafi'u linnasi da kuma amfani dai ga mutane me amfanin giya me amfanin caca amfani da ake samu bai wuce mutum ya ji daɗi a lokacin ba don masu sha suna cewa tana wai tafi da bakin ciki in mutum ransa ya ɓaci hankalinsa ya dugunzuma an ɓata masa rai ya dawo gida ko kuma a waje kafin ya dawo gida wai in ya sha sai baki cikin ya tafi kuma amma kaga wannan wani abu ne ai temporary ko kana gamawa abin ya tafi za kuma ka tuno bakin cikin kuma dai sai ya sake dawa kaga dai ba a yi komai ba yawa amma dai su masu shan suka ce daga cikin amfaninta akwai wannan akwai taraf da mutum ke samu wani enjoyment wani jin daɗi da annashuwa dama annashuwa ai da hausa haka muke cewa ko daga nashuwa ne nashuwa shine daɗi da mutum yake ji a kansa da larabci yawa wani daɗi da zai mantar da kai wata damuwa hakanan kuma maisir amfanin shine kawai mutum ya samu kuɗi a bagas bai sha wata wahala ba ba aikin sisi ba na kwabo amma kawai kuɗi ya zo masa to banda wannan sai cuta cutar kuma fa da ake samu sai sai wa ithmu kuma akbaru min naf'ihima to malamai suka tattauna akan shi ithm din me ake nufi wasu sun ce in an ce ithm menene ma'anar ithm in an ce zunubi ake nufi to ai an game mata hukunci kenan cewa haramun ce tunda kuma gashi malamai suna tattauna cewa asalin haramcin giya ba a wannan ayar ya zo ba zan zo mana magana akan wannan matakan da aka bi na haramta giya wanda suka ce ithim ake ana nufin zunubi suka ce a ashe kenan ya nuna in dai zunubi ne to ya zama ta zama haram dama kuma Allah madauki ya faɗa qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana ko wal ithma wal baghya kaga ya faɗi wal ithim ashe kenan ithim tunda an haramta shi ashe kenan nan ba zancen cuta ake ba zancen zunubi ake don haka kenan wasu suka ce wannan ayar ita ce ita ma dalili ne akan kawai an haramta giya wasu kuma mashhurin jumhurin malamai abinda suka tafi gare shi shine haramcin giya ya ɗauki matakai guda uku ya ɗauki matakai nawa guda uku kun sha jin waɗannan yawwa malamai wasu malaman kuma suna karawa da wata magana suna cewa ayoyi guda hudu ne duk qur'ani suka yi magana akan giya aya ta ɗaya ta halatta shan giya har ma an zo da ambatanta a matsayin wata ni'ima da Allah ya mutane wannan a suratul nahl kenan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna sakaran wa rizqan hasana sakaran shine maye haka na anafin daga daga dan dan dabino da kuma inabi kuna samun abun sa maye wannan kuma Allah maɗauki yana faɗarsa ne lokacin da ke lissafa ni'imomin da yawa ɗan adam shi yasa a suratul nahl ambatan halacci ne aka faɗa sannan sai aka samu aya ta biyu ita ce wannan da muke magana a kai ayar da ta yi gitta alamar za a haramta ta yi magana akan akwai amfani amma akwai cuta to ita ce wannan yas'alunaka anil khamri قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس sai zama ba a yi batti an yanke hukunci cewa wannan abu haramun ba ce ƙuruƙuru amma faɗi cewa akwai amfani akwai rashin amfani shi yasa tun lokacin da aka yi wannan da aka saukar da wannan aya wasu sahabbai tun daga nan suka ce kai duk abin da ku Allah zai ce akwai abin laifi a ciki akwai cuta a ciki to gwanda mu bashi mu rabu da shi sai wasu suka bari wasu suka ci gaba da sha tunda ba a yi nasi kuru-kuru a kan a haramcin ba aya ta uku ita ce ayar da mana'athu ay mana'atil khamra fi waqtin duna akhar ayar da ta zo ta hana shan giya a wani lokaci ba a kowane lokaci ba ita ce wace aya ta suratu an-nisa ya ayyuhal ladhina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يقول إن سكي إيماني kada ku kusanci a masallaci ko wurin sallah kar ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye shine wa antum sukara jam'in sakrat kuna cikin maye kar ku kusanci sallah kaga wannan an hana ta a lokacin sallah amma bayan sallah fa ba a haramta ba a zahirin wannan aya yawwa to daga baya kuma sai Allah madaukake saukar da aya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun shikenan aka rufe babin giya ta zama haramun da ita da caca yau wannan jerin haka malamai suka ambata malam muhammad rashid rida a cikin littafin tafsiri da ya karasa na almanar na muhammad abduhu malaminsa ya kawo abubuwa da yawa na cuta cuta cuta cuta da ake samu ta giya ba duka littafai za ka samu wannan maganar da ya kawo ba tana da muhimmanci wanda ya samu littafin zai fa'idanta ko lakca za ka yi akan eh, cutar da giya take yi wannan zai yi maka amfani ka samu tafsirul manar wanda muhammad rashid rida ya kara sani muhammad abduhu za ka fa'idanta ma a zamanance ya kawo cututtukan da take haifarwa na saboda suna cewa ita in mutum ya sha giya shi alcohol lokacin da aka sha shi a kafin jiran lokacin da zai har koda ta tsaftace abinda zai zama fitsari ya zama fitsari da gaggawa ake yi nan da nan yake shiga ji- jiki shi yasa mai shan giya nan da nan yake yawan fitsari kun fahimci wannan ba a ɗaukar lokaci sun ce kowane minti casa'in ounce ɗaya ake juya shi ba a shan wahala don haka nan da nan sai ka ga mutum ya tafi fitsari kuma abin na alkohol ɗin tacaccen ya shiga cikin jini duk ko abin in wannan ko abin yana shiga jikin jini yanzu nan zai tafi kwakwalwa sai ga wato hankali ya juya yau wato tana da wannan saurin tana kuma saurin canja wa mutum yanayin jikinsa dan shekara arba'in sai kaga fatarsa ta ta kwaikwaye ta koma ta dan shekara sittin saboda shan giya baki ya lalace har fuska ta cu- ta cu- juya kama wani ma ana samun baki kamar ya dan karkashe duk ana samun irin waɗannan tashwihin sura saboda yawan sha banda abin da yake lalata don haka sunanta na ummul khaba'ith nan daidai ne in kuma aka in kuma aka shata ta bata hankali an yi hasarar dukiya ta lalata lafiya kuma hankalin mutum ya tafi zai iya duk kuma abin da yake da halal ai, da haram ne zai iya aikata shi zai iya kisan kai zai zina zai duk abin da aka hana shi saboda yanzu hankali ba shi da shi Allah ko ya ɗora shari'arsa akan mai hankali to ga wannan ba shi da hankali kun fahimci waɗannan abubuwa don haka akwai abubuwa dai masu fa'ida da idan mutum ya karanta a- a likitance da kuma a addinance a wannan littafin da na ambata mana zai amfani yanzu mu koma mu ci gaba da littafin malam sa'adi ya ce ai yas'aluka ay- ya ayyuhar rasulu ya kai manzo ai mutane ko almu'minuna muminai suna tambayar ka an ahkamil khamri dangane da wato hukunce hukuncen wato giya wal maisir da caca wa qad kana musta'malaini fil jahiliyya dama da wannan giya da caca sanannun abubuwa ne a jahiliyya ana yawan su domin kasancewar ba shari'a balarabe a da a jahiliya ba abin da ya sani irin ya more ya ji daɗi Sana- lokacin ba su da wani abu illa a da- a zauna a daba in an je da rana an yi aiki din da dama ba manoma ba ne ba su da ƙasar noma kasuwanci ne za a je sham a samo aikin shekara a dawo ko idan masu zuwa aikin haji ka'aba sun zo an yi kasuwanci an samu kuɗi da haka kuɗin yana nan in akwai in mutum mai kuɗi ne kawai sai a je a s- a siyo giya a sha a ƙoshi 'yan mata su yi ta rawa shi ke nan abin da balarabe ya sani da kafin zuwan musulunci kuma idan mutum ya sha sai ta canza masa hankali har a wat- wani baiti na hassan yana cewa wa nashrabuha fataj'aluna mulukan muna shanta sai ta sanya mu sarakuna ma'ana kana sha kawai sai gaji ka koma sarki ka faɗi abin da kaga dama ka zagi wanda kaga dama ya ce to da haka suke kawai kowa sai ya ji in ya sha ta zai yi komai ya ce wa usdan la yunahnihuna liqa'u ko kuma ta da mu zakoki wanda ba ma tsoron haduwa da kowa ma'ana abin nan ba ta kaffin mu shine yunahnihu ba ta tsoratar da mu daga hadu saboda kawai ka sha sai kaga zaka iya karo da kowa ta dauke maka hankali na haka sanannen abu ne a jahiliya kasancewar kuma mutane sun saba da shanta ana jin daɗinta shi yasa malamai suka ce yana daga cikin dalilan da yasa Allah subhanahu wata'ala ya bi tadarruji wajen halatta haramta ta me tadarruji bin abu mataki-mataki gradually ai wannan sannan ai wannan ai wannan sannan ai wannan yana daga cikin abubuwa masu amfani ilmantar da mutane musamman mutumin da ya saba da abu ya kama masa jiki ya saba da shi to ka bi matakai wani bayan wani mai sauki mai sauki mai sauki sannan a zo mai tsanani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bi ta wajen wannan haramci din mun san akwai hadisai dai da dama akan wannan kissa har ran da aka yi haramci na ƙarshe na fahal antum muntahun Umar ibn al-Khattab yake cewa intahaina rabbana haka nan sauran muminai intahaina rabbana ya ubangiji mun hanu mun hanu domin Umar yana cikin waɗanda suka yi ta bi suna roƙon Allah ya Allah ka saukar mana da aya wadda za ta warkar da mu akan harkar giya din nan saboda wasu suna sha suna maye wasu kuma sun daina sha to abin akwai buƙatar a gane shi uru-uru a gane ina ne za a halatta ne a ci gaba ko ko za a haramta to han ana ta wannan matakai umar yana ta addu'a Allah subhanahu ta'ala yana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ayoyin nan har da karshe aka saukar da wannan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya zama kuma a Allah maduki ya gaya musu illar abu illar gata nan inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah sai Allah ce fa hal antum muntahun ko kun hanu dama abinda shaidan yake so ya amfani da giya da caca shine ya sa muku me ya sa muku adawa da gaba a tsakaninku ya hana ku zikiri duk mutumin da zai sha giya ba zai iya zikirin Allah ba in ya bude bakin tunda ba hankali zai iya zagin Allah maimakon ya zikirin Allah ko shi sa aka samu a lokacin an samu wasu wanda yana wani yayi wa mutane sallah ya jiyo ya ce in kara muku ya karanta aya ya yi adadin raka'o'in kaga wannan ya nuna hankali babu to tun daga nan aka saukar da kar ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye a kamar da yake cikin wato wasu daga cikin waɗannan riwayoyi da suke magana akan wannan wallahu alam sawa mu ci gaba to shine sai yake cewa mu'minai suna tambayar ka dangane da giya da caca wa kad kana musta'malain fil jahiliya wa awwal al islam haka nan a farkon musulunci duk ana amfani da su fa ka annahu waqa'a fihi ma iskalu kamar dai cewa akwai wani iskali akwai wani rikici dangane da waɗannan abubuwa fali hadha sa'alu an hukmihima don haka suka tambayi hukuncin waɗannan abubuwa guda biyu fa amara Allah ta'ala nabiyahu sai Allah ya umarci annabinsa an yubayyana lahum manafi'ahuma wa madarrahuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu amfanin giya da caca da kuma cutar da giya da caca suke haifarwa liyakuna zalika domin wannan ya zama muqaddimatan li tahrimihima wa tahtimi tarkihima domin ya zama muqaddima ce da shimfiɗa da za a yi a haramta wannan abubuwa guda biyu ma'ana kamar shimfiɗa ce na za a zo fa a haramta da kuma a hattama tahtimi shine a rufe kofar abu yauwa a kai ƙarshe a yanke hukunci a kansa shine ya zama na ƙarshe ya zama ya lazimci mutum dole wato ya bar shi to sai sai fa akhbara sai Allah madauke ba da labari anna ithmahuma wa madarrahuma a cewa zunubin su ko laifin da ke cikin su da cutarwar a wa ma yasduru minhuma min dhahabil aqli wal mali da kuma abin da suke haifarwa na tafiyar da hankali da dukiya wasaddi an zikirillahi da tankwabe mutum da hana shi zikirin Allah wa ani salati da kuma toshe hanyar sallah gare shi wal adawa da samun gaba da kiyayya tsakanin mutane to wannan irin laifin da ake yi akbaru mimma yadhunnunahu min naf'ihima ya fi girma fiye da abin da suke zato na amfani menene amfanin shine me yace min kasbil mali bitijarati bil khamri ta hanyar samun dukiya ta hanyar sai da giya don mafi mutumin da ya fi kowa amfanuwa da giya shine mai sai da ita ko yawwa tunda zai kawo mutane su yi tatil su sun rasa kuɗi shi ya samu ko ba haka bane kuma zai ɗauki wannan kuɗin ya sake sarowa su sake saya shi yana ta yin kuɗi su kuma suna ta rasa kuɗi yawwa ba wani abu da zaka samu banda wannan din yau ba kamar abinci bane da zai gina ma jiki banda kuma cututtukan ma da take jawowa to shine sai yake cewa ina ne walbagda yau bi tijarati bil khamri wa tahsilihi bil qimar da kuma samun kuɗi ta hanyar caca yawa za a yi caca a samu kuɗi haka kawai a bagas wa tarb da kuma wato murna da farin ciki da mutum zai samu lin nufusi ga rayuwa inda ta'atihi ma lokacin da mutum ya sha giya ko kuma ya caca in mutum ya caca ya ci ka tambayi zuciyarsa ya yake murna akwai murna ko ba murna farin ciki sosai za a je a yi yauwa wanda kuma ya sha giya dama haka zai ta jin daɗinsa domin duk wani abu da zai dame shi na rayuwar duniya tafiya yake saboda me saboda an cire hankali dama mai hankali shine yake jin raɗaɗi a zuci mai hankali shine yake jin abin duniya ya dame shi me yasa yara ba su san wata damuwa ba saboda ba hankali yaro ba ruwansa da wata damuwa an yi rasuwa a gidansu yana ta murna yana tsalle bai san me aka ba wannan shine kimmar rashin hankali to kaga idan mutum ya sha giya an cire hankalin nan ya dawo daidai wannan zai iya samun mutane an yi rasuwa ana ta'aziyya ya ma musu murna ya wuce bai san me ake yi ba so kaga ashe babu hankali yawwa Allah madauki ya sauke to shine sai yake cewa wata sali wa tarbu lin nufusi inda ta'tihima yace wa kana hadha al bayanu zajiran lin nufusi anhuma wannan bayani kuwa da aka yi a wannan aya ya tsoratar da rayuka daga waɗannan abubuwa guda biyu li'anna al aqila domin ko shi mai hankali yurajjihu ma tarajjahat maslahatuhu me yana yana fifita abinda maslaha ta fifita shi duk abin da yake akwai maslaha a cikinsa za ga mai hankali shi yake bi amma marar hankali fa ba kuna ba da labarai ba irin wannan ni ban taɓa gani da ido na za ka ji ana cewa an ga wani dan wiwi ko dan kwaya ko yana tafiya ya ga awaki ya tsuguna ya ce ina kwanan ku kaga wannan ya nuna maka bai san a wace duniya yake ba yawwa ai ana ba da labarin hako yawwa Allah maɗauki ya sauwaƙe to kaga ba zancen hankali hankali shine dama zai maka tarjihin wani abu ya ce abu kaza akwai maslaha abu kaza kuma babu maslaha amma in babu hankali ba abin da ba za a yi ba wa yastanibu ma tarajjahat madarratuhu kuma ya nisanci duk abin da wato a maslaha ko kuma cutarwarsa ta rinjaya idan maslaha ce ta rinjaya nan zai bi in yana da hankali in kuma mafsada ce ta rinjaya sai ya bar wannan abin ya koma gun maslaha kun san maslaha da mafsada ko abin da ake nufi duk abin da yake akwai alheri akwai amfani shine maslaha duk abin da babu alheri ba amfani sai cuta shi ake cewa mafsada barna yawwa kaga idan mutum yana da hankali zai bi abubuwan da ko ya amfani da abin da amfaninsa ya fi yawa to nan Allah maɗauki ya bamu labari Allah ku baya ƙarya manzansa baya ƙarya cewa giya da caca amfaninsu ko cutar da ake samu ta hanyar su ya fi amfanin yawa in ma kuna tsammanin akwai amfani kun ga amfanin da muka tashi lissafa shi dan kaɗan muka faɗa da za mu a bawa mutane homework kowa ya je ya binciko amfanin giya dan ba abin da za ka samu amfani dai amma cuta za a iya cika littafai akan cutar da giya take jawowa to ko wannan ya isa ko babu nassi duk abin da zai cuce ka kai amfani da shi ka bayan kana da hankali ka aikata haram Allah kyauta to shine sai yake cewa kuma walakin lamma kanu qad alifuha alifuhuma yayin da mutane sun saba da su alifu ba allafu bane alif in an ce alifa ka saba da abu yawwa alifuhuma sun saba da su wa sa'ubat tahkimu bi tarkihima a yanke hukuncin kat a tsaye da amfani da su gaba daya a haramta yayi wahala zai wa mutane wahala awwala wahlatin a karan farko a zo a ce to daga yau kada kowa ya sake sha za a shigar da mutane cikin wani haraj kila wasu su ce kai yanzu wannan abin da muka saba shekara da shekaru muna yi sai a zo yau a hana mu wani sai ya bar musulunci saboda wannan a farkon musulunci fa nake magana kun gane zancen idan mutane yanzu misali mutum ya shekara arba'in bai taba jin an ce wannan abu ba kyau ba sun saba ya zama musu jiki kuma yana da wahalar bari abu mai wahalar bari irin maye dan ba ka sha ne shi yasa baka san wahalarsa ba in ji yadda masu shan suke faɗi yana da wahala ka daina to idan abu mutum a hankali ba wajen matakan hana shi din ba da dabaru abu wannan hanya abu wannan hanya rana ɗaya idan ka zo ka ce masa to za fa ka shiga wani addini daga yau ba wannan sai ce a shi gaskiya duk addinin da zai hana shi shan wannan ba zai daina ba zai shige shi ba saboda bai san addinin ba kar ka kalli cewa musulmi ya ga rashin girman musulunci a'a shi wannan bai musulunta bai dade da musulunta ba don haka cikin sauki zai iya watsi da musuluncin saboda ya zauna akan ci gaba da abin da ya saba sha Allah ya sauke mana idmani idmani shine wannan abu da muke faɗi cewa bin nan abu ya kama kanka ya zama ka kasa daina shi wato addiction shi ake ce mai idman da larabci to shine sai ke cewa قدم هذه الآية مقدمة للتحريم ko qaddama hadhihi al-ayatu muqaddimatan lit-tahrim sai wannan ayar ta zo sai ta yi shimfiɗa ga haramcin da za a zo a sa wato haramci daga baya mun gane wannan sai ke cewa allazi zakarahu fi qawlihi wanda Allah madauki ya faɗi wato haramcin da aka faɗe shi a inda Allah madauki ce ya ayyuha allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu ila qawlihi har inda yake cewa fa hal antum muntahun yace wa hadha min lutfihi wa rahmatihi wannan yana cikin tausasawar Allah da rahamarsa da tausayinsa wa hikmatihi da hikimarsa wannan nuna mana wato Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa da tausayinsa ga ɗan adam wallahi tana da yawa ta yadda babban abin da yake so a gunka shine ka yadda da shi ka yi imani da shi ka shigo wannan addini kun gane wannan abu saboda kada mutane su kyamaci addini ya bi waɗannan matakan wajen haramta giyar domin da an sa karan farko kawai a daina lura da sabon da mutane suka kila sace ba za su musulunta ba yanzu misali mutum ya zo zai musulunta a gunka ya zo karɓar la ilaha illallah ya yarda da musulunci kai masa sharhin la ilaha illallah ma'anarta ba abin da ya cancanta abauta masa sai Allah a manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah duk yace eh ya yarda ya karba za a yi sallah za a yi azumi za a yi duk waɗannan ya yarda ya karba to in ya saba da shan giya kace to amma daga yau kuma ba giya in ka gaya masa wannan a introduction din ran da zai musulunta in wanda ya saba ne kuma ba zai iya daina ba sai ya yi dim kila ma ya ce to zan je in dawo zan yi shawara wala Allah kuma ba zai dawo ba to idan kai mai wa'azi za ka yi amfani da hikima irin waɗannan abubuwan sai ka kyale su a ranar musuluntar mutum karka gaya masa su ba yaudara ba ce mun gane ba wata ƙiya ba ce amma rarra shi ne in ya shigo ciki to zai fahimci daga baya hukunce hukunce ne ba aƙida ba ce hukunce hukunce ne daga baya yana gamsuwa da su kuma insha Allah zai bari yana jin daɗin musuluncin nan daɗin karanta fatiha daɗin sallah tare da jama'a yan uwantaka kuma sai daga yaje zai sha sai a ce to wannan fa gashi zai cutar da kai kaza da kaza duk da in halin akwai haka wanda kuma ya fahimci abin wani kuma za a ganshi imanin sa ran da ya zo kaf ɗaya zai zo ana cewa to giya fa babu zune sai ai ni na bari ma tintini tun da na san musulunci ba su ana samun waɗannan yauwa to gwargwadon yadda mutum yake gwargwadonsa haka ake binsa to haka Allah maɗaukaki saboda tausayin da yake mana da kuma hikimarsa idan Allah ya amfani da wannan hikimar wajen bin mu a hankali dan mai mai wa'azi ba zai hikima ba mun fahimci abin yauwa to shine sai yake cewa wali hada lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka qala umaru radiyallahu ta'ala anhu umar radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa intahaina intahaina intahaina wata ruwa in haina rabbana in haina rabbana ya ubangiji mu mun hannu mun hannu kuma mun batta har abada shikenan aka rabu da ita sai ce fa ammal khamru yace to ita giya yace fa huwa nan ya kawo mana ta'rifin ta fa huwa kullu muskirin khamara al aqla shine duk wani abu mai bugarwa wanda ya cakuɗa hankali shine khamara al aqla wa ghattahu kuma ya suturce shi nan abubuwa biyu ne wancan khamara daga cakudawa mun yi magana sa su shi kuma wannan ghattahu daga khammara lillibewa yawa wancan kuma daga khamara ma'ana duk abin da ke cakuda hankali ya gurbata hankali ya zama hankali ya juye to sunansa khamru ko kuma ya lullube hankali ya zama ba a ga hankali ba ko hankali bai ga duniya ba ballanta na yi aiki kaga babu shi kenan ya zama sai a yi rashin hankali ya ce min ayi nau'in kana ta kowanne irin abu ya kasance duk abin da ya zama ya sanya ya ɓoye maka hankalinka hankali babu shi ya tafi ko kuma ya cakuɗa maka shi baka san me kake cewa ba to sunansa giya ya ce wa ammal maisir amma ita maisir ya ce shi ma kuma wannan tarifin shi ma na da amfani saboda hukunci abin nan ya fito da asalin lubbin abin da ya kamata ka fahimta ne ma'ana tsagwaron abin da ya kamata ka fahimta na ma'anar giya ba kai ka tsaya kawai fasiri da kaza da kaza da suna a duk abin da ya shiga wannan sifar to sunansa giya to haka maisir kuma shi ita ma ga sifar ta babba ba iya asalin ka dubi asalinta daga yusur daga mai bakyale wannan kawai asalin kalmar luga ne nan kuma yace fa huwa kullu al-mughalabati allati yakunu fiha iwadun min ne shine dukkan rinjayen da shine mugalabat wannan ya rinjayi wannan wannan ya kada wannan shine ai mugalaba ko ku yi kokawa wannan ya kada wannan to wannan ba ta kokowa ba ce ta tsere ce ko ta kuɗi ce wannan ya sa wannan wannan ya sa abu shi yasa kuma shi yasa yake cewa allati yakunu fiha iwadun min ne wanda za a sami a musaye wani abu daga kowanne bangare mutum biyu za su yi caca kowa sai ya sa kuɗi ko wannan ya sa nasa wannan ya sa nasa sai a yi sai ɗaya cinye ɗayan ya hasara to wannan sunan ta caca yawwa amma idan wani ne daban zai zo ya sa wani abu kai baka sa ba wancan ma bai sa ba wani ba shi da alaka da ku sai ya zo ya ce na sa abu kaza naira dubu goma duk wanda ya ci kaza za a bashi to wannan ba caca bane musabaka ce wannan ta halatta saboda kai ba abin da ka rasa a ciki a matsayinka da ɗan takara amma idan da a takarar sai ka sa wani abu wani ma ya sa wani abu sai kuma a kwashe kai baka ci ba a bai wani kamar irin abin da ake na wayoyi da kamfanoni da suke wa mutane din nan a waya ai za a ce ka aika wani abu za a caje ka kuɗi wancan ma a caje shi wancan ma a caje shi sai a tara muku kowa a ce ya bada naira goma misali kamfanonin waya dinnan ba sai ka faɗi sunan kowanne ba kamfanonin waya kowanne wannan waya kaza wannan waya kaza za su ce muku kowa ka aika tax na kaza za a cire naira goma ai ana yi in aka cire naira goma a gun wannan aka cire naira goma a gun wannan a najeriya wajen mutum miliyan goma aka cire naira goma goma ga kowanne miliyan nawa aka samu to wannan sai ka ji an zo ana cewa za a yi bonanza wani zai ci mota wani zai ci menene sai a zo aka ga mutum ya ci kuɗi da yawa sai a taimasa munna akan ya ci bayan ko naku kuka tattara kuka bashi wannan sunan ta caca haramun ce mun fahimci abin yau ba kamfanin ne ya ɗauko abin domin ya gwarzantar da mutane su sai katinsa ya ba su kyauta ba da shi yawan nan to in ka ci mota ka ci su ma sun inda haka ne mai ai ba za su yi ba yawwa da haka naku ne kuke tattarawa sai wani daga cikin ku ya ci wannan sunan sa caca kamar da malamai suke fatawa akai Allah madauki ya sauka amma wanda mutum wannan zai kawo a yau kamar da na faɗa wannan ya kawo wannan ya kawo wani ya cinye shine caca amma in wani ne daga baya daban zai sa kofi za a ci kofin wane ko kuɗi kaza akan takara akan wani abu wanda ku masu yin abun ba ku sa komai a ciki ba wannan ba caca bane yau to mu je sai kuma yake cewa fa huwa kullu al mughalabat allati yakunu fiha iwad min at-tarafayn yace min an-nardi wash-shatranji na kayan abin nan dara da kayan caca su ludo da ake ai akwai dara da ake yin wannan dora wannan sarki nan waye waye wannan su karta da makamantansu to su ne waɗannan sai sai wa kullu mughalabatin qawliyatin da kowanne wato abin nan rinjaye ta hanyar ƙauliya ta baki au fi'iliya ko a aikace bi'iwadin da kuɗi da za a sa da wani makofi da za ka sa in an ce iwad abin da za ka bayar a madadin wani abu yau za ka ba da kuɗi sannan ka ci shi to wannan shi ake nufi ya ce siwa musabaqatil khayli banda gasar rigen doki ta tseren doki banda ita wal ibili da kuma abin nan raƙumi ana tseransa wasihami da kuma harbin kibiya a zo a ce an sa harbin kibiya ana koya mai samari ga yadda za su iya harbi ko na bindiga ko makamancin wannan a sa kaza duk wanda ya samu target din za a bashi wannan ba sunansa a caca ba musabaka ce da halatta a yi kamar da ake musabakokin alkur'ani a nan ƙarƙashin wannan ne lokacin ibn al-qayyim yana magana akan wannan musabakokin a cikin littafinsa alfurusiyatun nabawiyya alfurusiyya shine magana ta doki duk abin da ya shafi doki hadisai ya tattara akan harkar doki a tsere da ake da doki yaƙi da ake da doki tattalin doki kayansa da komai ya rubuta littafi a kansa dangane da yadda na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake to a ciki ya kawo wannan maganar tsere yace wannan musabaka ta doki da tserensa a sa wani abu wani ya ci yace ba haram bane haka nan yace wannan ya halatta za a iya yi dan gwarzantar da yara hatta a wajen karatu a sa su iya haddace alkur'ani ko karatun darussan ilimi a ce wanda ya haddace kaza za a bashi kaza wanda ya haddace kaza za a bashi kaza mun fahimci wannan ya kawo wannan akan halaccin musabaka hatta ta alkur'ani kawai dai abin da yake da kyau masu irin harkar musabaka in an zo irin zancen wasu zaka ji suna ta suka to ku masu cewa kaza bid'a kuma gashi nan kuna mai irin waɗannan duk suna son amfani da irin wannan damar asali harka ce ta fiqhu wannan ba maganar ta aqida ba asalinta harkar fiqhu ce maganar haddace alqur'ani wannan wani abu ne daban ba ladan harfan neman alqur'anin ake ta wannan musabakar ba dama asali so ake yara kar su zauna kawai haka su tashi su haddace qur'ani maganar sun nemi lada ko wannan yana zuciyar kowa shi yasa kowanne a cikinsu a riƙe musu wa'azi ana samun gaskiya matsala ta ikhlasi a gun masu shiga harkar musabaka wannan tsakani da Allah kuma yana da kyau a yi musu nasiha su ji tsoron Allah duk mai shiga harkar musabaka za a gansu mutum daga an ce ya ci musabakan nan da irin alama ganin zai taka kowa ya fi kowa hadda qur'ani da rena mutane duk akwai irin waɗannan abubuwa kuma sannan za a ga wani hadafinsa babba shine abin da za a samu wannan dinnan in kujerar haji ce dan ita zai in mota za a saya masa dan ita zai musamman za ga suna ta damuwa suna tambayar me aka sa ne bana saboda tunanin me zai samu yau to wannan janibi ne na fiqihu ba janibi ne na aqidar ya halatta a karanta qur'ani don ba neman lada ake ta wannan gumba duk ibadar da zaka kana neman lada nan bid'a take tasowa ina fata kun fahimci wannan abu amma a fiqhonce kamar yadda za a ce a sa kuɗi a yi maganar doki tseren doki tseren wannan to haka a wannan yake da fatan mun fahimci abu yawwa Allah madauke samu dace to mu je shine sai yake cewa wa kullu mughalabatin qawliyatin aw fi'liyatin bi'iwadin yace siwa musabaqati al-khayl wal ibli was siham fa innaha mubahatun to ita wannan ta halatta ya halatta ai li kauniha mu'inatan ala al-jihadi domin wannan suna taimakawa akan jihadi kamar yadda kuma zaka iya cewa ita wannan ta qur'ani tana taimakawa akan hifzin qur'ani ya taimaka tunda aka fara irin musabakokin nan samari an samu ƙarin adadin masu hadda ƙur'ani tsakani da Allah kowa wanda ka cikin ku zai da an bar mutane a ce ba waɗannan irin abubuwa ɗin a ce sai mutum ya je tsangaya ya zauna gaban alaramma ya yi ƙolo ya yi maine ya yi satu ya wannan harka ta wahala mutane da yawa da yanzu ba su yi ba musamman waɗanda suke haɗa abin da karatun boko masu karatun boko ba dama su haddace alƙur'ani amma wannan harkar musabaƙoƙi da aka samu mutum zai iya haɗawa da wannan da wannan yana wancan yana wannan in aka samu mutum da ikhlasi to zai amfanu ba zai rudu ba ba zai wani girman kai ba ba zai nemi duniya da abin ba da haka mutum ya kokari ya yi ikhlasinsa wannan haddar duk lokacin da ka haddace qur'ani ko zai maka amfani ba ba lokacin da a ce ka haddace qur'ani gashi a kanka kuma bai maka amfani insha Allah zai maka sai idan baka yi aiki da shi ba ko kuma dama duniyar kawai ka kalla a wajen wato haddata sa baka nemi Allah subhanahu wataala ba zai wahala kuma mutum a ce ko do sanin ikhlasi ko kadan babu daga eh ta kokari a zauna cikin dare a ta me a ce gaba ɗaya duk nan ya samu kyautar mota kawai zai wannan azabar tasa za ta zama da wahala Allah ya sauke Allah ya kyauta to mu karasa sau shi ne suke cewa likauniha mu'inatan alal jihadi domin suna taimakawa akan jihadi fali hada rukhisa fiha ko rakhasa fiha shari'u don haka mai shari'a yayi sauki akan waɗannan abubuwa to lokaci ya kure akwai abubuwa dai kaɗan na fa'idoji ba yawa insha Allah dan mun ci nawa daya kawai tayyib musulunci ya zo mana da a samu maslaha a kau da mafsada duk inda yake ga abu akwai amfani a cikinsa to musulunci yana kwadaitar da mu akan a tahsilin masalih wa dar'il mafasid mun ji wannan darasi ne daya a cikin daga wannan wato aya din tunda an yi zancen wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ashe kenan akwai zancen amfani akwai zancen maslaha mafsada abu na biyu daga cikin darussan wannan ayar al muqarana fil umuri mutum ya rika jujjuya al'amura yana kwatanta su ya gwada ya duba in ne abu kaza amfani ne zai samu ko cuta to sai ya yi gwargwadon amfanin ko gwargwadon cutar kuma ya gwada tsakanin wato mafsada da ita wannan maslaha kuma idan mutum zai yi abu har yanzu ya yi ƙoƙari ya rinjayar da ɓangaren maslaha in ita ce tafi idan kuma mafsada ce tafi ita ma in ya zama cewa mafsadar ta fi yawa maslahar da za a samu a abu ba ta da yawa to a kyale wannan mafsadar abin kai da zai jawo mafsada babba to a kyale shi ko da za a ɗauki a aikata wata mafsada ce guda ɗaya ƙarama a kun wannan ka'idar in akwai mafsada ƙarama wadda in aka yi ta za a samu wata maslaha to gwanda a yi ta da abu wata maslaha babba wadda za ta jawo babbar abin nan mafsada kuma wannan fikihu ne mai muhimmanci a kowane bangare na ilimi a ilimin fikihu ilimin akida ilimin da'awa duk yana shiga ciki abu na uku kuma na karshe sai mu tsaya kansa shine mahma kathuratil manafi'u duk yawan amfanin da za a samu na giya da caca fa innal ithma akbaru min abin nan manafi'ihima a zunubin da ke ciki to ya fi da kuma cutar da take ciki ta fi wato wannan amfani da ake samu wannan a dunkule su ne yan kaɗan daga cikin darussan da malamai suka ambata akan wannan aya kamar da na ambata mana wancan littafi wanda ke sanya fa'idanta da abdurarul khamri ya duba tafsirin manar da kuma da wasu tafsirai sun yi magana akan wannan abubuwa da yawa da fatan allah maɗaukaki ya tsare al'ummar mu daga giya da caca da dukkan abin da take jawowa Allah ya taimaki samarinmu ya kimsa musu fahimta mai kyau ya hana su shaye-shaye sawa'un na giya da kwaya da makamantansu Allah ya tsare su ya bar mana hankalinsu su yi mana amfani su amfani al'umma Allah subhanahu ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik